بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi takwas ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 21 ga watan march shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na hudu cikin jiran darussa daga littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi wallafar al-imam al-hafiz abu umar yusuf ibn abdul barri an-namari rahmatullahi alaihi ibn abdulbari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Allah ubangiji ya gafarta mushi wannan littafi nashi littafi ne muhimmi kwarai game da tafarki da ladubba da tsarin karantawa da neman ilimi na addinin musulunci muna amfani da nuska ta malam abu al-ashbal az-zuhail daya daga cikin ɗaliban ashekul albani muhammad nasiruddin allah ya gafarta musu muna ci gaba da karanta muƙaddima da malam yayi shi ne ta hakikin kenan za mu tashi a shafi na 25 na wannan muƙaddima a inda yake cewa rabi'an abu na hudu daga cikin abubuwan da littafin ke ɗauke da su shine al-ikhlas lillahi fi talabil ilmi wa iradatul khairi bihi bayani akan ikhlasi yin ilimi koyan karatu don Allah da kuma nufata ayyukan alkhairi da iliminka na musulunci malam yace bawwab ibn abdul barri lahu bi babin sammahu ibn abdul barri ya kafa babi ya kulla babi da ya kira shi da suna babu dhammil fajir min al ulama wa dhammu talab al ilmi lil mubahati wad dunya babun da ke bayani akan zargi da yin Allah wadarai da fajiri cikin malamai malami amma kuma ba mutumin da aka san shi da kirki ba aka gane cewa malami ne amma dan banza ne ko fajiri ne ko maki gaskiya ne wa zammu talabil ilmi da bayani akan yin Allah wadarai da neman ilimi lil mubahati dan alfahari wa duniya da neman ilimi da neman mukamai da girma na duniya وقد أورد تحته عدة أحاديث وآثار يا كاو حديثي دا أثري دا يوى أتكي منها دا قتكي أكوي حديث نا ابن ماجا دا حاكم دا ابن حبانا دا النبي صلى الله عليه وسلم يكيتوا لا تعلم العلم لتباه به العلماء karku koyi ilimi don ku je ku dinga yin wato abin nan mubahat kuna yin alfahari kuna hada kafada da malamai wala tatamaru bihi wala litumaru bihi kar kuma ku koyi ilimi dan ku je kuna jayayya da shi as-sufaha ku dinga jayayya da wawaye wala li tahtazu bihi al-majalisa kar kuma ku je ku nemi ilimi dan a ba ku aiki na limanci ko karantawa dan a ce ku ne malamai faman fa'ala zalika fannaran nara wanda diyan irin wannan to ina jan kunnen shi da wuta wuta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibn abd albar hadha alwa'id liman lam yurid bi ilmihi shay'an min alkhair wannan alƙawarin na azaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anan ya shafi mutumin da bai nufaci alkhairi da ilimin sa ba wala yaqsudu bihi illa ad-dunya kuma ya zama baya nufin komai da ilimin sa duniya waɗanda abubuwan su ne nufatar duniya don yin musu da jayayya da malamai ko don ka je ka dinga yin wato don yin kafaɗa da kafaɗa da malamai kai ma a dinga lissafa ka cikinsu ko don ka je ka dinga jayayya da jahilai da wawaye ko kuma don neman a ce kai ma malami ne kana karantarwa wannan na ukun yana daga cikin inda shaidan ya ruɗe mutane sosai a wannan zamani galibin mutane da za su za su yi magana da kai ko ka ji suna abinda za ka suna cewa ne suna so su yi ilimi don su zama malamai to asali wannan ba ita ce manufa ba ana yin ilimi ne don abautawa Allah da ilimin ya kamata mutane su gyara wannan tunanin ana yin ilimi ne don abautawa Allah kar ka dinga tunanin so nake nima na zama malami irin wane ko na kamo wane ko na fuwa ne da nufin ka samu irin sharafin da ya samu na malanta ko mun gane to shine babu kyau amma da nufin ka samu kyakkyawan ilimi wanda zaka bautawa Allah irin yanda wannan bawan Allah shi ma yayi nashi kokarin to wannan babu laifi domin asalin manufar ita ce bauta wa Allah da ainihin ilimi na addinin musulunci malin ya ci gaba da cewa wa qala sufyan sauri sannan shi ibn abdul ya kawo daga sufyan ibn sa'id al-thawri rahmatullahi alaihi cewa inna ma yutlabu al-ilmu ana neman ilimi ne li yuttaqa bihi Allah azza wa jalla dan aji tsoron Allah kaji asalin manufa fa zalika fadluhu ala ghairihi min al-ulum wannan shi ya ba ilimin musulunci falala akan sauran ilmomi sauran ilmomi na sana'o'i da sauran ilmomi na ainihin wato harkoki na ilimi kala daban-daban ana neman su ne don abin da za a samu da su a duniya duk mutum zai karanci likitanci ko engineering ko linguistics ko economics ko sociology ko mass communication abin da yake nema shine in ya gama wannan ilimin ya samu irin abin da masu irin wannan ilimin suke samu na matsayi na albashi na aiki na daraja na laƙabi abin da ake samu a duniya shi yake nema shi ba koda ya ce ba haka bane faɗi kawai mutane suke zai iya aiki da wannan ilimin nashi don neman lahira amma shi asali ilimin ba ilimin lahira bane dan an je lahira ba za a mai tambaya akan cewa dan me yasa bai wannan ilimin ba ba za a tambaye shi a ce la daraita wa la talaita akan lissafi ko veterinary medicine ko pharmacy ba duk wannan ilimin kaga me yasa ilimin musulunci ilimin shari'a ya fi su daraja saboda shi ana neman shi ne dan neman abin da ke wajen Allah yace dan haka ne fa zalika fadluhu ala ghairihi min al-ulum wa qala hammad ibn salama man eh inna ma yutlabu alhadithu na'am ana neman ilimin hadisi ne li yuttaqa bihi Allahu azza wa jalla dan aji tsoron Allah da shi na'am jazakallahu khairan wa qala Hammad ibn Salama man talaba alhaditha li ghairi Allah mukira bihi wanda duk ya nemi ilimin hadisi dan wani abu ba dan Allah ba dan wata manufa ta duniya to mukira bihi zai shiga za a yi mishi za a yi mishi makirci da shi wato zai zama mishi matsala hadisin zai zama mishi sanadiyar samun kanshi cikin matsala wa qala ibrahim at-taymi man talaba al-ilma lillahi azza wa jalla atahu Allahu minhu atahu Allahu minhu ma yakfi wanda duk ya nemi ilimi don Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai bashi daga ilimin abinda zai wadace shi a rayuwa na ilimin da sauran bukatun rayuwarsa malam yace wa haka za ja'ala ulama'una awwala manazilil ilmi wa maratibihin niyyata salihah yadda kaji dinnan haka malaman mu na musulunci na farkon zamani suka sanya mataki na farko na samun ilimi kyakkyawa ilimi mai inganci shine kyakkyawan niyya aniyatu salihah alkhalisa lillahi azza wa jalla niyya ta gari niyya ta kwarai wacce aka yi ta don Allah kawai ya zama don Allah ka nufaci wannan ilimi wa illa lam yakun ilmuhu sahihan saliman matakar niyyar ka ba mai kyau bace to ilimin ka bai zama mai inganci ba ba zai zama lafiyayyen ilimi ba wa qad wabba ibn abdul bari lidhalika ibn abdul bari yayi babi yace babu manazilil ilm babun da ke bayani akan matakan ilimi farawa anhu an ibn al mubarak qawluhu farawa fiye a dabin mubaraki kaulahu ya rawaito daga mubaraki yana cewa awwalul ilmi an-niyyatu farkon ilimi shine niyya wannan malami abul asbal ya wanta haƙi ya wanta aliki anan mai hadari kwarai da gaske jama'a zaka bari mu karanta wannan hakiki mu ji abin da yake cewa qultu ni abul asbal sai na ce haka za yajibu an takuna niyya fi talab wannan niyya ta gari mai inganci ita ce wajibi akan duk wani mai neman ilimi da gyara niyyarsa wa zalika bi khilafi na ma nahnu alayhi al-yawm yace amma fa wannan a bisa hakikanin gaskiya ya saba wa abinda mu muke rayuwa akai a yanzu yace wa ma ubarri'u nafsi ni abul ashbali ni abul ashbali az-zuhairi bana tsiratar da kaina cewa ban da wannan matsala wa ma ubarri'u nafsi yace yuqbilu at-talibu alal ta'allumi da ya tasaddar dalibai sukan tinkari harkar koyon ilimi ne kawai don su zama malamai don a dinga ce musu malamai ba ma sa inkari za su dinga gaya maka za ka ji wannan daga bakin kusan kowa algasa malam ni ma ina so in koyi ilimin nan ne don ni ma na zama malami in yi da'awa za ka ji wannan abun mutane da dama ba sa inkari ba sa ganin shi a matsayin matsala ya ce suna neman suna fuskantar hakan ilimi ne liyata saddar auli yushara ilaihi bilbonan ko don a dinga nuna shi da yatsa a ce gashi nan wane ne wannan shine masani kaza shine ya iya kaza din nan auli naili hutab ko don ya samu mukami ya samu sharafi a bashi limanci a bashi alƙalanci a gayya dinga gayyata shi yana bada lakcoci a dinga kawo mashi tallan fararen yan mata ko yana so zai aura duk garin da ya je ana bin shi ana ana kabbara ga wannan nan yazo kaga ya samu huqam ya samu abin nan ya samu taron jama'a duk wata kungiya ta addini tana neman ya shiga cikin ta duk wasu yan siyasa suna neman taimakon shi suna neman goyen bayansa saboda karfin muryar shi ko mabiyansa auli yuqala alimun masha Allah ko kuma da ce kai wani fa ya san karatu kai kaji yadda yake tumbatso kuwa wannan ta zama yace manufar mutum a cikin zuciya to ya halaka zama in mutane su suka fada dan sun ga wani abu game da shi ko Allah ya jarabce shi da wani girma ba shi ya nufaci girman ba wannan da sauki amma kai ya zama kai niyyarka a cikin waɗannan abubuwan niyyarka a zuciyarka sai malai ya ci gaba da cewa wa ka'anni bil khatib al baghdadi rahimahullah yace sai ina ganin kamar ga ni ga khatibu al-bagdadi Allah ya gafarta mishi wa huwa qarin ibn abdul barr zamanin su guda da ibn abdul barr yaqulu fi kitabihi al-qayyim yana fada a littafin shi mai daraja sharafu ashabil hadith kaga ya mai da mun da muka fito kenan go ya mai da mun da muka fito amma bari in ka karanta magana sai ka ji kamar ba mu karanta ta ba wallahi yace sai ina tuna ga khatibu nan yana ce mana ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها kowane ilimi na da wani tafarki yana da ethics yana da tsarin da dole ne masu koyon wannan ilimin su bi shi in ka je gun likitoci gun lauyoyi gun kaza ko waɗanne masu harkar wani ilimi suna da salo sananne suna da conventions suna da traditions suna da al'adu sanannu a wannan harkar yace wal wa'alatu suna da kuma kayan aiki yajibu alaihim an ya'khudhu biha wajibi ne su amfani da wannan kayan aikin wa istamilu su dinga gudanar da aikin su karkashin su wa qad ra'aytu khalqan min ahli hadha zaman yantasibuna ila al-hadith khatibu yace naga wasu mutane a zamanin mu da muke rayuwa inji khatibu wanda ake danganta su ga ilimin hadisi wa ya'udduna anfusahum min ahli suna ganin su ɗan hadisi ne ɗalibai ko malamai almutakhassisina bi sama'ihi wa naqlihi wanda harkar su kawai shine sauraron hadisi da riwayarsa wa hum ab'adun nas mimma yad'una yace amma sun fi kowa nisa da abin da suke kurari akai wa aqalluhum ma'rifatan bima ilayhi yantasibuna sun fi kowa karancin ilimi ga abin da suke danganta kansu yaral wahidu minhum idza kataba adadan qalilan min al-ajza ɗaya daga cikin ruwan da mutane yanzu khatibu shine mutumin da da zaran ya rubuta ƴan littafai ƙanana wa shi ta gala bis sama'i burhatan yasira min ad-dahri ya danye ƴan shekaru yana sauraron karatu annahu sahiba sahibu hadisin alal itlaq sai ya ga ya zama malamin hadisi a cewar sa walamma yajhad nafsuhu ba tare da ya ba kanshi wahala ba wa yutibaha fi tilabihi ya gaji ba wajen koyon karatu wala lahiqathu mashaqqatul hifzi lisunufihi wa abwabi bai sha wahala haddace hadisai daban-daban ba wahum ma qillati katbihim lahu bayan sun rubuta dan kadan din wa adami ma'rifatihim bihi bayan ko basu san shi ba a azamun nasi kibran zaka sun fi kowa kuma girman kai dama karamin sani shike kawo girman kai wa ashaddul khalqi tayhan wa ujuban sun fi kowa dagawa da jiji da kai la yura'una li shaykhin hurma basu san darajar malami ba wala yujibuna li talibin zimma basu san mutuncin ɗalibi dan uwansu ba yakhruquna yajhaluna haqiqatar riwati yakhruquna birrawina suna ainihin cucuda masu riwaya ba sa gane su wa yu'annifuna alal muta'allimina sannan suna cin mutuncin ɗalibai duk wanda ga karatu a gurin sai sun ci mutuncin shi sai sun zazzage shi sai sun nuna mashi bai isa ba khilafa ma yaqtadihi da ilmu alladhi sami'u wannan abin da suna yin shi sabanin abin da ilimi ya gaya musu raina malamai rashin mutunta abokan karatu zagi da cin mutuncin ɗalibai da rashin sanin ya kamata duk wannan ya saba abin da ya kamata su yi sakamakon abin da suka ji na ilimi ya ci gaba da cewa diddal wajibi wa diddal wajibi mimma yalzamuhum an yaf'alu kuma ya saba ma abin da yake wajibi akan su su aikata sai ƙara ta'aliki akan ta'aliki wannan yanzu magana ba bulbari ce sai ce qultu a can ƙasa ni abul ishbal sai na ƙara cewa abul ashbal in kana al-hafiz al-khatib al-baghdadi ra'a haula al-qaum fi zamani in dai da gaske khatib ya ga waɗannan mutane a zamanin shi al-qarn al-khamis al-hijri karni na biyar wa hum ahlul ilmi wal fadli a zamanin akwai ilimi akwai falala fama za law ra'ana nahnu al-yawma inda ya ganmu kuma yanzu a karni na goma sha biyar bayan kamar shekara dubu da shuɗewar rayuwarsa to ya kenan wa huwa wa ma nahanu fihi min jahalin min aljahali da abinda muke ciki na tsabaragen jahilci wa qillatil ilmi da karancin ilimi wa kasratul ujubi amma da yawan girman kai da jiji da kai wadda'il mashyakha da kurarin kowa yana cewa shi malami ne ma za laura ahadana wa huwa yusalu fi mas'alati ya khatibu zai yi inda ya ga ɗayan mu ana tambayan shi game da wani abu fa yujibu fihi bi salasatin gharibatin ajiba kawai ya kama surutu mai ban mamaki ya ta magana ta rashin ilimi da jahilci baya takarantsan wa ma inda hu fiha min dalilin wala shubhat wala shubhi dalilin ghayra dhawqi wal wajh bai da dalili bai da wani abu da kama da dalili sai dai kai abin da ya zauna mai a baki abin da ya mai dadi a zuciya kawai zai kama fada a tambayi mutum magana kawai ya ci gaba da surutu ai kaza saboda kaza ya ta surutu kamar a kukuturu ma za laura ana wani hannu na ba an namshi illa wannan suwara yaya zai ce idan da ya ganmu yanzu mutumin da bai yadda ya tafiya sai wasu na take mashi baya sai yana tafiya tare da wata kaukaba ta magoya baya ta yan agaji da yan mamsa da yan manu'uwa da ustazai ana bin shi akwai wanda kwata-kwata bai yawon shi kadai saboda tsabar girman karatun shi dole sai ana bin shi in motoci ne sai an yi kwamboy kamar gwamna in a ƙasa ne yana tafiya kamar mutane ashirin suna bin shi wannan rike da kandilinsa wannan rike da kyamara wannan rike da gefen rigarsa ya zai ce idan da ya ga wannan ma za laura ana wa nahanu najlisu muttaki ina alal ara'iki ya zai ce da ya ga mutane masu rabin ilimi suna kishin gida akan manyan kujeru wa kulluna ajabun wa fakharu babu komai a cikin cikin mu in banda girman kai da alfahari ma za laura ana wa ma na hannu wa ma min na ahadun ya rahadu illa liyukala rahala me zai ce inda ya gamu a zamanin da mutane ba sa tafiya neman ilimi da sai don kawai a bada labari a ce a ya tafi neman ilimi da ka disan da zai tafiya sai ya yi fostin ya ba mutane labari cewa mun tafi gari kaza neman karatu mun tafi gullacci a wuri kaza kawai so yake a san yana karatu ma za laura a ma za laura a kai ta lissafa su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mu kuma inda ya sake cewa wa qala muhammad ibn al-abbas an-nasa'i sa'altu ahmad ibn muhammad ibn hanbal na tambaye al-imam ahmad ibn hanbal anir rajuli yakunu ma'ahu mi'atu alf hadith mutun ne yana da hadisai guda 100 yuqalu innahu sahibu hadith algata malan ya zama malamin hadisi qala la yace sam qultu lahu indahu mi'ata alf hadith to 200 ba yuqalu innahu sahibu hadith ya zama malamin hadisi qala la yace sam qultu lahu 300 alf hadisin algata malam 300 ba qala fa qala bi yadihi kaza yurawwihu yumnatan wa yusra sai haka da hannun shi irin sam sam sam sam ba amma yi kusa da abin da yake so ce ina ba yi ba ba yi kusa ba bayan da khatibu kawo wannan sai ce thumma yatawajjahu al-khatib rahimahullahu bin nasihat al-khalisa li talabati al-ilmi amma wa talabati al-hadisi khassa fa yaqulu sai khatibu yayi wata nasiha muhimmiya yace al-wajibu an yakuna talabatu al-hadisi akmala an-nas adaba abin da yake wajibi akan ku ya ku dalibai zama malaman ilimin hadisi su zama sun fi kowa ladabi wa ashaddal khalqi tawadu'a su zama sun fi kowa tawalu wa azamuhum tadayyunan wa nazaha su fi kowa kula da addini da tsarkakuwa wa aqalluhum taishan su fi kowa wato taishan fushi da rashin sanin ya kamata su fi kowa karancin fushi da karancin sanin ya kamata wa gadaban su fi kowa karancin fushi lidawami قرء أسمائهم بالأخبار المجتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبه أدبه saboda kullun abin da ke kwankwasan dodon kullun su kullun suna ji an cewa annabi na da gaskiya annabi na da kirki yana dariya yana murmushi yana da hakuri yana da sanin ya kamata yana da kunya yana da dattaku yana da yafiya yana da ahuwa kullun abin da ake koyar mutane kina cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da a ce ku iya kacin kariyadu salihin ka ji waɗannan karatun amma me yasa mutane ba su aiki da shi kuma suna tuke wai su sune jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasiratus salafi wal al-akhyar min ahli baiti da abinda kullun suke ji daga tarihin zababbun mutane cikin mutanen gidansa wa sabihi da sahabbansa wa tsara'iqil muhaddithina da kuma wato tafarkin malaman hadisi kenan wa ma'athiril madiyina da kuma labaran waɗanda suka shuɗe da kullun ake fara fa ya khudu bi ajmaliha wa ahsaniha da kamata ya su ɗauki mafi kyau mafi inganci cikin wannan halaye da waɗannan labarai wa yasdufu an arzaliha wa adwaniha sai kuma su kauda kai daga halaye wanda suke na ƙasa makaskanta kullum muna karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama tarihin sahabbai tarihin tabi'ai manyan malaman musulunci tsawon zamanna har zuwa wanda muke rayuwa da su kullum muna jin labarin ababe da halaye da ɗabi'unsu na kirki amma ba mu aiki da su Allah shi kyauta sai malam yace majjaniyatu ta'lim daga cikin usus da ibnu abdulbar ya kawo na ka'idojin neman ilimi a musulunci akwai batu akan majjaniyatu ta'lim karantar da ilimi fi sabilillahi ba tare da an anshi kudi ba ربنا عبد البر بسنده إلى أبي العالي قال مكتوب عندهم في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا يتي الربوتا أتكلي تتفهم فرقو تن يهود النصارى نداتشان ana cewa ya kai dan adam ka koyar da ilimin musulunci kyauta yadda ka koye shi kyauta ilimin musulunci ba a so a anshi kudi a koyar shi mun sha jin cewa ana ma aibata duk malamin da aka ce yana ansan kudi ko a nema mishi uzurin da me yasa yake karba amma dai al'aslu shine karantar da ilimi kyauta za a zo a ji mas'alar idan an je daidai ne take nan yana mana isharar qala abu umar ma'anahu indahum kama lam tughram thamanan kamar yadda ba a ce ka biya tushen fi ba ba a ce ka biya kuɗi ba falata a kudu samanin karka karɓi kuɗi walmajjan inda hum allazi la yi ukazu samanin la ya kudu samanin shi ne wanda ba a karɓan kuɗi shi ne majjan free waka za a rafa ulama'una hadal mabda majjanitu ta'alim mundul kalim kaga wannan ka'ida a yanzu ana rayuwa akwai wata akwai wani concept na abinda yake cewa majjaniyatu ta'lim shine abinda muke cewa free education koyar da ilimi kyauta da gwamnatoci suke tutiya har suke campaign da shi da gaske ne ko da ba gaske bane su suka so su suka ji to wannan ka'idar sananniya ce a musulunci tunda malaman mu sun san sun san wannan ka'ida mundul qadim wada'u ilaiha kuma sun yi kira zuwa ga wannan ka'ida kuma sun aikata ta aikace wa huwa ma yunadi bihi al'ana tarbawiyuna shine abinda educationists suke kira zuwa gare shi yanzu da raf'il jahli wa mahawil ummiya dan kawar da jahilci da kawar da wato abin nan al'ummiya shine rashin iya rubutu da karatu din da kaje ana wannan magana dama ana magana ne akan ilimin farko na koyon rubutu da karatu wanda aka samu mudda a ce shine zuwa JS3 shine shine bisa ma ka'idar free education din na gwamnati da ake fara ina jin iyanan ne ku bai wuce nan daga firamare zuwa karamar sakandare sai a yi mashi take a kafa mashi hukuma a yi ta kamfen da shi cewa ana ba da ilimi kyauta wani lokaci kuma a ware ma a ce a kawai mata kaɗai za a wa wannan mata kaɗai a wasu wuraren ko kuma a ce a mutanen ƙauye kaɗai banda wanda ke cikin birane saboda ta yi su mutanen ƙauyen ba su san ma amfanin abin ba to da haka ba za su iya cire kuɗinsu su bayar ba amma mutanen birnin da sun san amfanin abu za su cire kudinsu su bayar a koyar hasali ma sun fi so su kai inda dama can don kudi ma aka kafa to kaga turawa su suka fara kawo wannan ka'idar a wannan zamanin da muke rayuwa amma malaman musulunci sun san da wannan ka'idar fiye da shekarar duk majjanitu ta'lim a sananniya ce a gun musulunci amma a nan a wannan zamanin to yanzu ne ake yin shi har ma yana ana ganin abin mamaki ne ko a dinga labarin cewa gari kaza ko ƙasa kaza ko jiha kaza ai free education suke nashrul ilmi wa tablighu kaida ta shida ita ce mala ya kawo magana akan wato falalar yada ilimi da isar da ilimi din bawwabal hafiz ibn abdul barr li hadha al mabda'i baban sammahu babu du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallama li mustami'il ilmi wa hafizihi wa muballighi babun da ke bayani akan addu'a ta alkhairi addu'a ta sanya albarka da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mutumin da ya tsaya ya saurari ilimi da mutumin da ya tsaya ya haddace abin da ya saurara da mutumin da ya kai saƙon abin da ya saurara zuwa gaba wa zakara fihi alhaditha sai ibnu abdul bari ya ambaci hadisin nan na naddara allahum ra'an sami'a minna hadithan fa hafidahu hatta yubliguhu ghayrahu فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه wannan hadisi ne sananne al-Imam Abu Dawud at-Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar da shi zamu zo mu ji shi a gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ka haskaka fuskar mutumin da ya ji hadisin mu Musa annabi inji Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya tsaya ya kiyaye abin da ya ji sannan ya je isar da shi zuwa ga waninsa annabi ya ce so da dama za a samu wanda zai ɗauki wani karatu ba shi ne masanin karatun ba ba a kan shi za a ga ainihin amfanin ilimin ba so da dama wani zai ɗauki karatu ya je karantar da wani sai wanda aka je a karantar ɗin ya fi wanda ya kai mushi iya wa hadisu da hadisin tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum annabi ya ce ku saurari karatun nan za a zo a saurare shi a wurinku wanda suka saurara daga wurinku su ma za a zo a saurara daga wurinsu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa kaida ta silsila ta ainihin isnadi kin thumma qala al-hafiz sannan sai ibnu abdul bari yace wa fi hadha al-hadith aidan dalilun ala tabligh al-ilmi wa nashr a cikin wannan hadisi akwai dalili game da isar da hadisi da kuma yayata shi yace wa anna at-tabligh wan nashra maqsadun nabawiyyun qa'imun bi dhati kuma wannan hadisi na nuna zuwa ga cewa isarwan manufa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya san wannan manufa kuma shi ya kafa ta maqsadu ghairu bidatihi ghairu muqsid al-fahmi wal amali wat tafaqquh bi ma'na al-hadith wanda qa'imun bidatihi wato an isarwan abu ne tsaye akan shi ghairu maqsad al-fahmi baya ga manufar fahimta wal amali da aiki wat tafaqquh da kokarin fahimta bi ma'anar hadisi fahimtar abin da hadisin ke ciki to bayan waɗannan akwai kuma manufa mai zaman kanta ta isarwa farko ka ji ka fahimta ka yi aiki ka zaƙulo fiƙihu a ciki to ba tsaya iyanan ba abu na gaba kuma shine ka isarwa da wani don la'ala ka ƙauluhu abin da ke nuna haka da annabi ya ce farubba hamil fiƙihin laisa bi faqihin akwai wanda yake ɗauke da ilimi amma bai shiga cikin lissafin malamai ba akwai su da dama mutane sun yi ilimi amma ba su cikin lissafin malamai Allah bai ba su wannan baiwa na ya zama suna da faƙihun shine ai allazi ya tafaqahu yake iya fahimto abubuwa wancan kuma hamilu fiqhin allazi hafidal ka hafidal haditha ya haddace hadisi malam yace as-sabiu abu na bakwai al-amana al-ilmiya was-sidqu fi an-naqli wal-amal al'amanatul ilmiya wato amana ta ilimi kiyaye amanar ilimi yin gaskiya a wajen ilimi wasu dukufi na kalil ilimi da gaskiya wajen nakaltu ilimi amana da gaskiya yanzu kaga shi ma wannan wani abu ne da turawa yanzu ke tutiya da shi suna tutiya da objectivity suna tutiya da sincerity suna tutiya da wane ne da wane ne a cikin ƙa'idoji na research to musulunci ya riga su akan wani ضمن هذا المبدا ضمن هذا المبدا سوري ضمن هذا المبدا في باب آفة العلم وغائلته وإضاءته باب دake bayani akan cutar dake samun ilimi wa gha'ilatihi da sawarwari matsalar dake iya samun ilimi wa ibaatihi da abin dake iya samun ilimi na a karantar da shi matsalar da ilimi ke iya samu haifu zakara fihi adadan min al-athari al-tabi'ina ka zuhuri alladhi qala ya ambaci maganganu daga malamai cikin tabi'ai kamar zuhuri da yake cewa min ghawailihil kadhibu fi daga cikin abubuwa makasa da ke kashe ilimi akwai yin ƙarya a cikin ilimi wa huwa sharru ghawaili shine cuta mafi illa shine kansa mafi illa ga ilimi a ce malami yana yin ƙarya a cikin karatu wa qawlu ali ibn thabit ya kawo kuma magana ali dan thabit da yake cewa al ilmu afatuhul ijabu wal ghadab wal malu afatuhu at-tabdhiru wan nahab yace al'ilmu kaga shi ilimi afatuhu cutar da ke cikin ilimi matsalar ilimi al'ijabu jiji da kai mutum ya dinga jin ya isa ai ya cika da ilimi dinga cewa shi ya riga ya kai ya kawo babu kamar shi shine kaza shine kaza wal ghadab da fushi malami a cikin karatu ya fushi ya ta faɗan maganar da ba ita ya kamata ya faɗa ba wal malu ita ko dukiya afatuhu tabdhim matsalar da ke cikin dukiya dukiya shine albazaranci albazaranci da rashin alkinta dukiya wannahab da kuma wawasu wawasan dukiya a wawushe dukiyar mutum to wannan shine matsalar thaminan na takwas islahul lahani wal khata daga cikin mabadi na ilimi da malam ya kawo a littafin nan akwai aiki game da gyara kuskure na harshe da kuskure na nahawu da makamantansu bawwaba lidhalika bi unwani ya kawo babi da babul amri bi islahi lahani wal khata'i fil hadisi wa tatabbu'i alfadhihi wa ma'ani babun da ke bayani akan umarni da a gyara lahani da kuskure wajen karanta kalmomi da da irabin hadisi da bibiyan lafuzza da ma'anonin hadisi kana karatu kana bibiyan mai lafazin yake cewa mai kuma ma'ana take bayuwa zuwa gare shi ثم ساق بسنده إلى محمد بن سيرين كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace Anas dan Malik ya kasance idan ya karantar da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama kamar ya manta asalin lafazin sai yace ko kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa qala al-auza'i a'ribu al-haditha ku dinga karanta hadisi dalla dalla kuna yin li'irabin kalmomin shi dalla dalla fa innal qauma lam yakunu araban domin mutanen da kuke karantawa a yanzu a daliban galibin su ba malamai bane abin ba larabawa bane wa ma'ana a'ribu ay harriku awakhir hurufi ku dinga sanya wasalin karshen kalmomi dalla dalla wa nabi darda annahu kana idha haddatha ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam thumma faraga minhu qala allahumma illam yakun hadha fashak fakashakli abu darda ya kasance in ya bada hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama karantar da hadisin sai ya ce ya Allah in ba haka annabi ya faɗa ba to ina tsammanin magana da kwatan kwatan haka ya faɗe ta karye ma annabi ƙarya wajen lafazi thaniyan abu na biyu da ibnu abdul bari wadancan wadanda aka ambata har zuwa har zuwa wadannan na na takwas in mun tuna su ne abubuwan da ya ambata farko karkashin mabadi'u tarbiya inda al-hafiz ibn abdul bari akwai mabda'u wujub ta'alim shine na farko da al-amal bil ilm shine shine na na nawa kenan sai mabda'u wujub al-ilmi talab al-ilmi sai al-amal bil ilmi sai al-ikhlas sai kuma a majjaniya ko sai nashrul ilmi sai islahul ilmi sai amanatul al'amana ilmiya sai kuma islahul nahal islahul nahal to sai abu na biyu bayan wancan usulul ilmi da ya kawo na biyu shine min adabi talabil ilmi da gaske ladubban ilmi ladubban neman ilmi to anan ma yace zakar ibn abdul barri adaban kathiratan li talabil ilmi mutanasiratan fi abwabin min kitabihi nadhkuru minha ibn abdul barri ya ambaci ladubba daban-daban mabambanta wanda ya wawwatsa su a cikin babuka daban-daban a cikin tafin daga cikin su akwai na daya akwai at-tawadu wa tarku da'awa wal fakhr tawalu kankan da kai da barin cika baki da kuri da alfahari قال أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله ومن أدب العالم daga cikin ladubban malami tarku da'awa lima la yuhsinu malami kar ya ce abu kaza ya iya shi alhalin bai iya shi sawun zai fada da baki ne ko kuma a aikace ya je kokarin koyar da abin da bai iya ba baka iya usul fiqi ba to kaka koyar da shi baka iya nahwu ba to ba ruwan ka shi baka yi bulugul maram ba ba ruwan ka shi duk abin da ka san baka iya ba kaka koyar je ka koyar da abin da ka iya sai a ci moriyarka kai kuma ka zauna lafiya wa tarku daga cikinsa akwai tarkul fakhar bima yuhsinu abinda ka iya kuma karka cika baki cewa aini na iya kaza illa an yattara ila zalika sai in ya zama maka tilas ka rasa yadda zaka yi kamar tarra yusufu alaihi salam kamar da annabin Allah Yusuf alaihi salam ya samu kanshi cikin tirsasuwa zuwa ga fadan hina qala da yace ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun ali ku sanya ni akan wato taskokin ƙasa ku bani ministan arzikin ƙasa kula da arzikin ƙasa inni hafizun ali domin ni wato masani ne kuma ina da amana to yanzu wannan bayanan da ya bayar akan shi akan kanshi saboda ba wanda ya sani ba wanda zai faɗa in ba shi ba ba ne shi a garin idan mutum ya samu kanshi a bisa halin tarsasuwa da zai gaya ma wasu cewa shi mahadacin alkur'ani ne ko masanin fiƙihu ne ko masanin hadisi ko malami ne shi a wuri kaza to babu ya zama dole sai yayi kaman a sa ka rubuta sunanka ko tarihinka ko wani abu a wani waje wanda ake bukatar ka faɗi karatukan da kai da inda ka je da suwaye malamanka domin kaga ya zama dole ka tirsa su don haka kana iya ambato a wurin ma sai ka ambaci abin da yake gaskiya ba tare da ka nuna alfahari ko isa ko cika baki ba malam ya ce wa zalika annahu lam yakun bi hadarati man ya'rifu haqqahu yusufu dan yaquba alaihi assalam ya faɗi haka ne saboda a wannan wurin da yake magana babu wanda ya san haƙƙinsa babu wanda ya san waye shi fa yusni alaihi bima huwa fihi ballantana shi mutumin ya yaba mishi da abin da ya sani wayu wayu wayu ko wayutihi bi qistihi kuma ya bashi wato abin da yake ya cancanta zuwa gare shi na na darajarsa wara annahu dhalikal maq'ad لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصرا أما يجب, أما يجب لله من القيام به من حقوقه kuma ya ga cewa wannan kujeran in dai ba shi ya zauna a kanta ba to mutanen zamanin nan duk wanda ya zauna a kanta sai ya takaita daga abin da ya wajabta ya aikata abin da Allah ya daura mishi na hakoki ba zai iya ba in ba shi din ba falam yas'ahu illa sa'i fi zuhuri alhaq bima amkanu da aka bai dakata ba sai da iya kokari ya bayyana wannan gaskiya iya iya wushi fa idza kana zalika to idan irin wannan yanayin ne faja'idul lil alimi hina idin sana ala nafsi a lokacin ya halasta ga malami ya kanshi yabo yaba wa kanshi wa tanbihu fi mawdi'i ko ya fadakar zuwa ga wani abu a wurin da ya kamata ya fadakar ya ce wannan abin da na fada muku ba za ku same shi ba ko ina Allah ne ya bani falala na same shi ba fa yakunu hina idin yuhaddisu bi ni'mati rabbih indahu ala wajhi shukrila sai zama yana at-tahaddus ne bi ni'matillah kamar yadda Suyuti yayi littafi guda yace sunan tarihin nashi at-tahaddus bi ni'matillah ba da labarin ni'iman da Allah ya mushi shi Suyuti to wannan in ya zama dole ya halasta musamman a irin zamun nan da shi Suyuti ya rayu a zamanin da yana da mahassada da makiya da abokan husuma da waɗanda ba sa mishi adalci kwata-kwata to in bai wannan rubutun ba abinda za a gada a labari shine wani kaza ne shi to sai ya zauna sai rubuta tarihin shi su ma abuka hamayin su masu rubuta tarihin su kowa ya tarbuta na shi ko mun gane su sahawi da makamantar su Allah ya gafarta musu gaba daya to musamman a wannan zamanin da muke rayuwa yanzu CV da mutane suke rubutawa ai tarihin kansu ne kuma a ciki dole ka faɗi duk abin da kake da shi na falala da certificate da gogewa da experience da skills da wane ne kaga ai shi ma alfahari ne yana daukan wato magza na alfahari amma ya ka iya sanda za a je a duba CV din nan kana nema baka wani mukami ko wani aiki ko wata kwangila baka wajen wannan CV shi zai yi bayanin ka to da haka ya zama dole ka rubuta wannan abubuwan anan babu matsala ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa wa afdahu ma yakunu almar'u fi fi da'awahu bima la yaqumu bihi mafi jin kunyar abinda mutum zai yi alfahari da shi shine abinda ba bai iya ba waqad abal ulama zalika qadiman wa haditha malamai sun aibata wannan irin abu tunda da yanzu fa hadhani adabani min adabi talib talab ilmi yatluhuma adabun salisun inda darura fatakunu falasa yace wadannan abun guda biyu kin wato yin shiru daga cika baki akan abin da baka iya ba da yin shiru daga cika baki akan abin da ka iya yace da dubba ne muhimmai guda biyu akan ilimi na ukun na biye da su shine yin bayani idan ya zama dole na farko an ya turka al-alim ad-da'wa lima la yuhsin kada malami ya ce abu kaza ya iya alhalin bai iya ba li alla yaftadiha amru dan da gane bai iya ba kuma zai ji kunya baka iya koyar da abu baka zo ka ce zaka koyar da shi da karfin tsiya to ran da aka gane baka iya ba zaka ji kunya wayar takiba ma abahul ulama zai shiga cikin abin da malamai suke aibatawa na kutsawa cikin abin da baka sani ba na biyu an yatruka al-fakhra bima yuhsinu kar kuma yayi alfahari da abin da ya iya din ma li anna zalika yanqusu min qadri domin wannan zai zai tafiyar da darajar shi kamar yadda zahabi yake cewa ya ruwaito daga wani cikin salaf cewa innar rajula idza zahaba yamdahu nafsa zahaba baha'u shi mutum idan ya dinga cika baki yana yaban kanshi to a kwarjininsa sai ya tafi me yaban kanshi bai da kwarjini fattawadu khairun wa abqa limakanatihi wa haibati tawalu kaskan da kai shine mafi alkhairi kuma shi tabbatar maka da darajar da kake nema din kuma shi tabbatar maka da kwarjini amma in ya zama duk in ka zauna zaman karatu ko ka zo rubutu ko ana fira da kai baka da aiki banda ba da labarin kanka ai mun yi kaza mun iya kaza mu ne masana mu ne kaza da kaza to wannan kafin aje ko ina mutane za su gaji da irin abin da kake bada za su dinga tsaki ne kai da Allah wannan wannan dan cika bakin ne da Allah ka ji shi komai cika baki to zaka zama kullun a wadai kake maimaitawa to sai ya tafiye maka da kwarjininka da da da abin nan da da da da mutuncinka kamar nake fara kuma jiya ka ji mutum yana cika baki akan wani abu to alamar wannan abun bai ishe shi ba ya zama kullun al'ada ka cika baki kaza kaza kaza kaza to alamar baka da baka da shine wadatacci sa kake kake cika baki kake cike gibin kada da surutu na uku yajuzu lil alimi sana ala nafsihi bima huwa fihi inda littirab ya halasta ga malami yaba wa kanshi a inda ya zama dole sai haka idan lam yujad man yaqumu maqamahu idan ba a samu wanda zai mishi wannan aikin ba fi ma yusni bihi ala nafsi min amri ta'lim don al'amarin karantawa da Allah tadi a huququl muta'allimina dan kada haƙoƙin waɗanda suke dalibai su su ainihin tafi su da wa qad afrada li tawadu'i fasalan fi unwan ibn abdul bari yayi ma tawalu fasli nashi inda ya kawo faslun fi madhi tawadu'i fasli game da yaban tawalu wa dhammil ujubi da zargin da yin Allah wadare da jiji da kai wa talabin riyasa da yin Allah wadare da neman shugabanci zakara fihi haditha ya ambaci hadisin wa ma tawaba ahadun illa rafa'ahu Allah babu wanda zai kankan da kanshi sai Allah ya daga darajar shi kuma aurada kalama ayyuba as-sikhtiyani sannan ya kawo maganan ayyuba as-sikhtiyani da yake cewa yambage lil alimi an yada at-turaba ala ra'si tawadu lillahi ya dace ga malami ya dinga ɗiba ƙasa yana zubawa a kan shi ya yi datti saboda ya zama yana ji shi ba kowan kowa ba ne kuma ya haka don Allah to kaji abu na farko kenan game da wato ladubban ilimi abu na biyu at-tarhibu bil ahdathi wa ta'limuhum wa talattuf bihim yin marabalale da ɗalibai idan suka zo wurinka ka koya musu karatu kuma kai kai musu talattufi kai musu sassauci don ka samu a ɗalibai za ka sassauta musu ne za kuma kai mara basannunku da zuwa lale ka saki jiki da su ka saki fuska da su kuma ka koya musu ilimi waƙad afrada faslan lihadar adabi min adabin mu'allimina fadalla ala hatima ibn abdulbari bihi fafala ibn abdulbari ya yi fasali na musamman ga wannan da ya ce faslun ga wani fasali warwina an abi haruna wa shahar ibn haushabin kala kunna idza ataina aba sa'id al-khudri yaqul suka ce mun kasance da muka je gun malam abu sa'id al-khudri sai kaje yana cewa marhaban bi wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lale maraba da waɗanda annabi ya mana wasiya cewa za su zo wajen dalibai annabi ya ce za ku dalibai za su zo wurin ku idan sun zo ku dinga kyautata musu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce satuftahu lakumul ardu Allah zai buda muku ƙasa wa ya'tikum qaumun aw qala ghilmanun hadithatun asnanu za a samu wasu yara su dinga zuwa wurinku masu ƙananan shekaru ya tulubuna la ilma suna neman karatu wa ya tafaqqahuna fi dini suna so su koyi addinin musulunci wa ya ta'allamuna minkum su koya daga gare ku fa idza ja'ukum idan suka zo muku fa'allimuhum ku koya musu ilimin waltifu waltifu bihim kuma ku musu lutufi ku tattausa musu wa wasu lahum fil majalis a buɗa musu wuri su samu wurin zama wa afhimuhumul haditha ku koya musu ilimin hadisi qala su ɗaliban suka ce abu sa'idin ya kullana sai dinga ce mana marhaban bis wasiyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlisi wa an nufhimakum al hadisa dinga cewa madalla lale maraba da ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya da ku ya gaya mana za ku zo kuma ya ce in kun zo mu taimaka muku mu ba ku wurin zama mu ba ku inda za ku ji daɗi mu koya muku ilimi wannan daga cikin wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karban ɗaliban ilimi da ba su masauki da kulawa da su da mutunta su da koya musu ilimin cikin tausasawa kamar da aka tausasawa ɗanka ko jikanka malam yace wa yustanbatu min hadha da gaskiya abin da za a cira anan bazlu inayatin khassa bil ahdath ba da kulawa ta musamman da ƙananan yara wa talatuf bihim idza talabul ilma da kuma wato tausa musu suna neman ilimi in ka je kasar makka zaka ga wannan abin aikace a wajen malaman makka duk wanda aka ce malami ne da kun je gunshi kun ce ku ɗaliban ilimi ne ku gaida zai da ya dinga mara balale da ku kenan ya kama wannan ya zaunar da shi a kawo gahawa a kawo dabino a kawo naman rago a rarraba muku da tattafai a kawo madara abu iri iri ya dinga abin nan kenan yana ta muku godiya kamar kun taimaka mashi da wani abu sai ka ga abin bambara kwai ba irin yadda muka saba ba a nan ƙasa malami yana tafi da 'yan sanda da 'yan agaji suna dukan mutane suna buɗe hanya ana jiniya in ka je gidan shi ba za ka gan shi ba in ka mishi buga mishi waya ba zai ɗauka ba ko an baka lambar wayan shi ma kai ta bugawa ba za ta yi ringin ba amma in 'yan siyasa ne suka kira shi zai je za ka gan shi tare da su duk inda ake taro za ka gan shi amma ba za ka gan shi da majalisi ba kuma sunan shi malami kalla da kyau zama ku gani sunan mutum malami malanta ita ce profession din shi amma kuma ba shi da majalisi na ilimi inda yake koyarwa ko dalibai da suke zuwa su zauna ya koya musu ba yi da wannan kwata-kwata sai dai tafsirin azumi tun da ya zama yayi ne wannan yana da shi tun da za a saka manyan riguna za a je za a duk kullum buɗe bakin shi a gidan alhajin da ke da masallacin ne ko kuma kwamishinan da ya gayyace shi ko wani babban ritayi a cikin sojoji da ya gayyace shi shine zai dinga bashi abin buɗe baki sannan kuma idan ƙarshen azumi yayi za a cika mishi jakunkuna da atamfofi da shaddoji da less-less ya kawo matan shi da yayin shi kuma zai ji akan ɗin shi yayi nauyi to wannan kaga abin da ke kai shi kenan amma karantarwa ta ɗalibai ustazai da ke garinsu za ka je garinsu ka bincika bayi da majalisun ɗalibai to kaga wannan ba malanta yake ba kenan sai dai wata rigima ta taso ta addini ka ji bakin shi to wannan ya saba wa asalin abin da ake ce ma malanta wataƙila saboda babu ilimin ne ko kuma abubuwan duniya sun cika mashi ƙwaƙwalwa kwangila neman aiki neman taimako a wuri kaza za a je za a musuluntar da maguzawa su ne masu jawabi ko kuma za a je za a yi wata rigima a kone wanda aka ce ya zagi wani sahabi za su je su kamo shi da irin wannan abubuwan duk sun cika mashi to za ka ba shi uzuri cewa watakila wannan shi ne uzurin shi amma dai malami to abin da aka sani da malami shi ne karantar da ilimi wannan shi ne asalin shi duk abin da ba wannan ba to far'i in ya zama shi dole yana iya yi amma dai ya san cewa to fa ya rabu da asalin shi kuma sunan shi ba zai wanzu a cikin lissafin malamai ba mun sha karanta kissar tarihin wannan malami na Imam Bukhari Abdullahi ibn Maslamat al-Qanabi mafarki an tashin alkiyama an tashin alkiyama aka ce malamai ku tashi ku tafi aljanna aka yi sanarwa fina alkiyama kawai sai ya mike shi ma malaiku suka daka mai tsawa suka ce kuma ka zauna kai kana karantawa ne ana nufin malamai masu karantawa ba masu sunan malamai ba yanzu kamar misali wata wata zahira da take bayyana ne a cikin al'umma duk mutumin da aka ce ya karanta MBBS medicine gwamnati ta sa dukiya ta koya mashi ilimin karanta aikin likita da nufin don ya zama likita ne ya practicing wannan sana'ar ko to asara ce ya bar aikin likita ya kuma ya shiga ɗan sanda ko soja ko siyasa ko wata harka can daban ba harka aikin aikin asibiti ba babu shakka ya cuci al'umma ya cuci kanshi ko mutum ya tafi jami'ar islamiyya a madina ya digiri daya wani har guda biyu wani ma har ya phd sai ya dawo kasar sudan najeriya abinda ya kamata a ji yana karantarwa ya kafa wani cibiya ta karantar da ilimi yana musantar da maguzawa yana wa'azi yana darasi yana rubuce-rubuce yana raddi duk abin da ya shafi ilimi abin da kamata a je yana yi kenan amma kawai sai a neme shi sai a rasa sai kawai wata rana kaje kan tunkwari kana cikin siyayya da ya ganka ustazu kawai sai maka larabci ashe ya kuma kawai mai sai da shadda kana amsawa sai ku fara labari kaji ya ce ya shi ma ya jami'ar islamiyya tun 1997 watakila ko 1985 ya manta ilimi ilimi ya manta shi to kaga wannan ya cutar da al'umma ta fuskar abinda aka saka na jari akan shi na koyar da shi da ya je makarantar nan kyauta aka bashi tikiti aka bashi hostel aka bashi abinci aka bashi ilimi aka bashi da tafai har ya dishe garin da ya da nufin cewa yanzu ana zuba jarin ilimi ne akan shi ba jarin kasuwanci ba ko su shi ne wannan abin da yake fada cewa abu na farko shi ne wajibi ne malamai su kula da tarban ɗalibai da amsassu da kuma wato koya musu ilimi to amma kuma yana da kyau ɗalibai su sani cewa ba wannan abin ba zai yiwu a yanzu yadda yake nan ba sai in akwai tsari misali malamin nan ta yiwu talaka ne bai da wurin da zai aje kowa bai da kuɗi bai da sana'a sai kuma ko dalibi kaji wannan hadisin kace to shikenan bari in tafi Zariya. ai na ji daga asgari yana kantar da wannan hadisin bari ko in je gidan shi zauna to in ka zo gidana babu waje in ka zo gidan malam Yusuf babu waje in ka zo gidan malam Mansur babu waje kowa a gidajen haya muke ba misali to da haka sai an tsara karantarwa da ilimi yadda za a samu irin waɗannan tsare-tsare in ba haka ba zai yi ba shine shine mutane suka samu kansa a cikin wannan dimuwar rashin sanin ya kamata da haka dole sai an samu masu hali da gwamnatoci da alhazai da duk wanda yake da hali su taimaki aikin karantar da addini a zuba jari a ciki saboda lahira a gina makarantu a gina wuraren kwanan ɗalibai da can zamun nan baya ana samun mutane zamanin dololi na can baya sarakuna da wazirai da masu kuɗi suna gina kawai suna gina wurare ne kawai su mai da su abinda suke ce ma hanut kamar yanzu ka ce hotel ko hostel ko guest house kawai zai yi wakafin shi ne ya ce nan duk ɗaliban da suka zo garin nan don koyan ilimin hadisi na ba su nan fi sabi da layi su dinga kwana su samu wurin kwana to kaga ya ɗauke musu larurar wurin kwana yanzu da ka duk wanda ya zo ga wurin kwana nan wasu ma har su raba su ce nan na masu mata ne nan na gwagwani yadda ka ga hostel a jami'ar islamiyya ko a wata jami'a makamantansu inda ake bai da shi kyauta to wani kuma shi kuma zai kafa wuri ya ce to nan kuma wuri ba kaman hotel ba sai ce to nan kuma ma'ana kamar restaurant wurin ci abinci nan kuma to duk wanda yake ɗalibi ya zo ne ci abinci kyauta kullum zai sa mutane a dinga yin kara kuma ana ana ana gasa gurasa irin abincin sanada ana aje kayan itaci kayan marmari kawai ku zo ku ci ku tafi ku karatu ku ilimi shi manufar shi kawai ku ci abincin ku je ku ilimi baya neman kuma a wurin ku sai wurin Allah wani ma ba za ka san shi ba to kuma har yanzu a kasashen da suka san muhimmancin ilimi irin Makka ana yin wannan su tarba wa dalibai abinci da sutura da kuɗi da littafai dan dan dan kawai ayi ilimi amma kasashen mu ina kai ne malami ko kai ne ustazu kuma kai ne zaka wa kanka komai kai za ka nemi abincinka ka nemi sana'a ka sai littafi da kudinka ka karantar sannan kuma mutane sa neman fatawa su maka flashin cewa kai ka kira su ko su maka message in baka amsa ba su ce baka da baka da tawalu kana da girman kai wannan malamin ai bashi da bashi da halayen malamai kuma randa aka ganka da sabuwar riga ko ka sai mota a ce yan siyasa ne suka baka randa aka ganka ka gina wani gida a ce kun gani ko kudadenmu ne suke hansuwa ba halama ba shi ka ci a banki ba a sani ba raba ma ka shiga ba a sani ba sau da kara sai da za ka yi to kaga wannan mu halin da muke ciki yana da haɗari kwarai da gaske shi sa malamai da dama suke aukawa cikin abin da alal akalli ka ce khilaful aula ne bai dace da su ba amma ya suka iya malami ya fara tara zuriya shekaru sun fara taruwan masa ba yi da komai na rayuwa 'yan siyasa kuma sun ja shi a jiki dole ya je inda suke ba kowa ne da iya haƙura da talauci ya zaɓi talauci a kan wadata ba su kuma da sun je yau da gobe in dai ka biye musu za su baka kuɗi za su baka mukani za su yi abin nan da kai wani lokaci guda zai turo maka miliyoyi wanda kai za ka sha kwana to sai ka kibin shi kai wani iri ne kai mala'ika ne da ba za ka bi shi ba dole ka saurare shi dole kuma duk abin da yake fada ka dinga neman mishi nasin da zaka goyi bayan shi ko kuma alal akal kai shiru dai ka kawo da kai dai ka ta istighfari dai a gefe kawai ka dai sa abin bakin to tun kana jin damuwa har ka zo ka saba har ka dinga gana ai ba komai bane har sai ka ga malami ya fara sa face cap da irin t-shirt din nan ta sewa ne a bayanta sai wani 2020 ko 20 kaza da shi ake yawo har sai ka jima wani malamin sai a ziga shi a ce shiga takara ce ya kama malam kai matan da ka yi katun boko na je kai takara duk da haka ake halakar da malamai karanta talbisi iblis na ibn na ibn jauzi Allah shi kyauta na biyu yace at-tarhibu bil wafidina min biladin ukhra li talab ilmi wato tarban wanda suka zo daga wasu garuwa da neman ilimi wa ta'alimihim da koya musu karatu at-tawsi'u fil majalis li talab li talib ilmi wal wafidina ar-rahilina li talab ilmi buɗaɗa ma ɗalibai da sauran mutane da wanda suka zo a cikin majalisi su zauna su koyi karatu na hudu ifhamul muta'allim ma yurid ta'allumuhu koya ma wanda ke neman karatu abin da yake so ya koya sai ya fahimta wa adamu liktisari ala lihtifadi bi dalili lafzi kar a takaici kawai akan haddacewa kadai sai an fahimta a haddace a fahimta saboda faɗa annabi da yace wa afhimuhumul haditha ku fahimtar da su hadisi da ka ba hadda kadai ba sai an haddace kuma sai an fahimta zamu saurara ana saboda ƙurar lokaci sai Allah kai mu darasi na gaba wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi